الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فأيها الإخوة الكرام إن مما يتساهل فيه كثير من الناس في هذه الآونة الأمانة وما أكثر من يستهين بها الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حملها الإنسان لجهله وظلمه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة الموت في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة قال يؤتى بالعبد يوم القيامة حتى وإن قتل في سبيل الله حتى وإن جاهد واستشهد في سبيل الله فيقال أد أمانتك أد الأمانة التي عليك فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا فأين أجد ما أؤدي به هذه الأمانة هذه الأمانة فيقال انطلقوا به إلى الهاوية ينطلق به إلى النار فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيتذكر الساعة واليوم والتاريخ بشكل دقيق فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظن أنه خارج من النار زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين ثم قال عبد الله بن مسعود الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن عند البيع والشراء أمانة والكيل كذلك أمانة وأشياء عددها واحدا بعد واحد ثم قال وأشد ذلك الودائع أشد ذلك الودائع أيها الإخوة ثم قال قال قال بازان الراوي عن ابن مسعود فأتيت البراء بن عازم رضي الله عنه فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود ألا تنكر عليه هذا القول من أين له بهذه المعلومات الجديدة التي لم نعرفها إلا منه قال كذا قال كذا فلما سمع البراء بن عازب هذا الكلام قال صدق صدق عبد الله بن مسعود أما سمعت الله تعالى يقول في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رواه البيهقي موقوفا وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب يا ƴan uwa musulmi waɗannan kwanaki da muke ciki jama'a da dama sun samu kansu cikin kunci da talauci ga masifar hauhawar farashi dangane da kayan abinci da dukkan ma abin da yake dole ne a cikin rayuwa abin ya tsananta ya kai matuka farashi ya tashi irin tashin da a tarihi na kusa ba mu san shi ba abinci ya yi kaɗan ko kuma in an same shi din ma babu kuɗin saye a hannun mutane da dama daga cikin iyalai da gidaje sun ɗaiɗaita kowa ya kama gabansa kaga miji ya gudu ya bar matansa da 'ya'yansa ba tare da wanda zai kawo musu kalatin safe ko abincin rana ko na dare ba ya gudu bai san ina za shi ba ina zai mika gogon barasa shin ya keta kasa ya shiga ciki ko ya sa wani tsari ya hau sama shin ya kai karan matsalolinsa zuwa ga hukumomin da mutane sun dafe tsammani daga da dama daga cikinsu ko kuma ya kai kokon barinsa ne zuwa ga makwabta da dangi waɗanda yawancinsu sun yanke abin da Allah ya yi umarnin a sadar da shi na zumunci da haƙƙin makwabtaka musiba ce mai girman gaske wanda ta sauka a kan al'umma ba mai yaye ta sai ubangiji ya ubangiji ka yaye mana wannan musiba ya ubangiji ka kore mana wannan matsala ya ƴan uwa musulmi ubangiji ta baya jarrabar mutane da wahalar rayuwa da matsala da kunci sai in sun farar da wani zunubi ko sun yaɗa shi sun yawaita shi a tsakaninsu kamar kuma yadda yake sunnar Allah ce baya ɗauke wata matsala da ta hau kan mutane sai in mutane sun farar da tuba sun koma zuwa ga Allah da tsarkakan zukata da harshe mai tsarki wanda ya rinjayar da janibin karatun alkur'ani da zikiri da hailala da salatin annabi akan janibin zagin mutane koyi da su koyi musu kage da kaharu ubangiji ta halata inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canjawa abin da yake tattare da mutane sai mutane sun canja abin da yake tattare da su su da kansu in suna cikin musiba baya dauke ta kawo ni'ima sai in sun tuba daga sako idan suna cikin ni'ima baya karshe ta kawo musiba sai in sun daina ayyukan da'a sun koma ayyukan sako sannan sai musiba ta zo zalika bi anna allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna allaha samiun alim ubangiji ta'ala ba baya canjawa mutane wata ni'ima da suke kwanciyar hankali yaduwan arziki zama na walwala rahusa dangane da kayan masarufi na sarrafawa a cikin rayuwar yau da gobe Allah baya ɗauke wannan ya kawo matsananciyar tsada matsanancin hauhawar farashi sai fa in lokacin da mutane suka canja daga aikin da'a da biyayya da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah da aka san su a kai suka rinjayar da ayyukan sabo a tsakankanin da cin amana a tsakankanin da dukkan wani aiki na tur da Allah waje a tsakankanin su to lokacin sai Allah ya jarrabe su da musiba makamancin wanda muka samu kanmu a musibu da bala'ai sababin da yake dawo su ayyukan sako wanda mutane ke yi dare da rana ni'imomi da rayuwa mai daɗi mai garfi sababin da ke dawo ta imani da Allah da takawa kowane irin ababen kasa Allah ya sa masa sababi kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra mu yi wa kanmu muraja'a mu yi wa kanmu bincike mu kalli rayuwar mu ta yau da gobe kowace safiya da kowace rana da kowane yammaci da daren mu mu ga nisan mu ko kusancin mu da abin da Allah yake son mu yi abin da manzon Allah yake son mu yi mu ga nisan mu ko kusancin mu dangane da ayyukan sako da aka hana mu ta harshen manzon jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne mai haka dukkanin mu shugabanninmu da wanda ake shugabanta sarakuna da talakawa maza da mata hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani ga sahabbansa babbar musibar da ayyukan sabo ke dawowa da irin yadda ayyukan sabo ke zama sababi na wahalar rayuwa da kuncin rayuwa da musibu daban-daban a cikin wani hadisi da manzon Allah ya razanar ya firgitar dangane da ayyukan sabo iri biyar waɗanda suke jawo musibu iri biyar an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare yake manzon Allah wata rana ya waiwayo ya fuskance mu yace ya ma'ashar muhajirin ya ku taron masu hijira khamsu khisalin idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna akwai waɗansu siffofi guda biyar akwai waɗansu halayya guda biyar in aka jarrabe ku da su yace ina nema muku tsari kada Allah ya jarrabe ku da su Allah ya kare ku tsakanin ku da su zan lissafa su ɗaya bayan ɗaya yace lam tazhar al fahishatu fi qaumin qatt hatta yu'linu biha illa fafa fihim al-ta'un wal awja babu yanda za ya alfata ta bayyana a cikin mutane kuma siyasa ta face sai cutuka sun yaɗu a cikinsu sai annoba ta sauka a cikinsu annoba wata musiba da za ta zama gama gari kamar kyanda kamar kwalara kamar dukkan wata musiba da za ta zanto gama gari ta shafi galibin mutane ta addabe su ta gallabe su ta hana su sakat al'auda cutuka allati lam takun madat fi aslafihim irin cutukan da basu shuɗe baya a cikin tarihi ba ga magabatan su allazina madaw waɗanda suka wuce a baya kaga sabuwar cutar da ba a san ta ba a da wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa abin da ake nufi da alfasha a cikin wannan hadisi zina da abin da ya kama zina da ya kama da zina kamar namiji ya nemi namiji dan uwansa ko mace ta nemi mace yar uwarta don biyan bukatarta ko a samu wanda sai ɗancinsa ya kai na ji ba nema zai ci da kansa ba zai nemo 'yan mata ƙanana masu ƙananan shekaru ya sa ɗaya tana neman ɗaya a gabanta a gabansa shi yana kallo ya biya su duka biyu wannan musiba ce wannan ba ƙaramin bala'i ba ne ya waɗannan al'amura zinace-zinace da luwaɗi da mace ta nemi mace wannan su ne manyan sababba da suke dawo cutukan da sun fi ƙarfin magani ba dan babu maganin su ba babu wata cuta da Allah ya saukar ba tare da ya saukar da maganin ta ba sai dai Allah ya boye wa mutane gano maganin dan ya musu uku ba dan ya jarrabe su su wahala su tuba daga wannan zulubi kowa ya san irin yadda kwayoyin cuta na virus virus na HIV sai ke yaduwa tsakankanin jama'a har ma su rikide su zama AIDS din wanda kididdigar waɗanda suka kamu da wannan cuta karuwa yake yi a cikin garurukan mu ba raguwa yake ba ka je asibiti ka bincika da kanka kowane asibiti da ka sani ko na murtala din ko asibitin nasarawa ko ka je asibitin malam aminu kano na koyarwa ko a nan kano ko a kaduna ko a wani gari ka je wannan cuta kara yaduwa take ka je wajen masu ɗiban jini ka tambaye su menene lafiya na jinin mutane da ake ɗauka za su baka sakamakon cewa musifar ta yi musifa a yanzu ya kai matsayin a kusan kowane mutum goma za ka samu wanda yake dauke da kwayar cutar mutum uku zuwa hudu a waɗansu garurukan sun kai biyar sun kai shida a nan cikin arewacin najeriya da muke da rinjayen musulmi ba ma tabbatin da arnata wanda ita ce musibar da ake cutar da take ɗaukar rayukan mutane kai tsaye a nemi maganin da a rasa tare da sauran cutuka waɗanda ubangiji ta ala ya sanya su don su zanto ukuba ta kusa kafin a je ukuba ta nesa ukuba ta kusa ita ce ukubar duniya ukubar nesa ita ce talata abu na biyu manzo Allah ce walam yanqusu al-mikyal wal mizan bayan da za a yi mutane su tauye mudu da ake yin awo da shi ko su tauye su keli su yi magudi a game da shi illa ukhudhu bi sunina wa shiddati al-mu'na wa dawr sultani alayhi fa sai an jarrabe su da fari karancin ruwan sama shiddati al-mu'na da wahalar rayuwa wa dawr sultani alaihim da azzaliman masu mulki azzaliman shugabanni waɗanda za su sace dukiyoyin mutane su kyale mutane cikin fatara da kyanda da talauci da cutuka sannan su mutanen kuma ba sa bin Allah ba sa biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakamakon mai sakamakon tauye mudu da mutane suke yi yau dukkan wani buhu rigiza wanda zaka sai ka saya ka ga kwano 40 idan ka je ka so shi sai ka ga kwano 35 36 37 kuma in ka so buhun masara idan ka bude kwano arba'in idan ka je ka soke sai ga kwano talatin da biyar talatin da shida talatin da bakwai kuma in ka zo buhun masara idan ka bude za ka ga masara ga jakan leda ga zumma ga gwamfalati ga murfin coca cola duk a cikin an sayar maka da shi a matsayin masara ya kai matsayin mutane su je ƙauyuka su so dawa da masara da kayan abinci da araha wajen manoma su zo su sa a cikin ɗinsu su baɗe akan katon tamfol ko katon mutum kuɗi sannan a rinka ɗebo ƙasa ko ya ci boki boki ana garwayawa da shi idan akwai buhu arba'in idan aka ɗebo ƙasa aka zuba bayan an tsora za a sake mai shi cikin buhu sai kuma buhu arba'in da shida ko buhu arba'in da bakwai ko buhu hamsin ragowar ƙasa ce sai in ka je ka tona za ka wannan wata irin musiba ce ba wata hukumar suke bin da ciki da suke bin kawo da zuba a cikin kawanta ba ko a karamar hukuma ko a jiha abinda kawai hukumomi suke yi su ga cewa kudaden su na shiga sun samu dukkan wani bai rufa ya biya kudin haraji dukkan wata mota an biya kudin shiga an biya kudin fita an biya kudin lodi shi ne kawai abin da suka damu idan mutum ya yi lodi daga Kano kafin ya je Lagos kowace jiha yake da sai ta karɓi kuɗin ta da kusan kowace karamar hukuma sai ta karɓi kuɗin ta bayan waɗanda jami'an tsaro kuma su za su karɓa daga hannun mutane wani ita ce babbar musibar da muke kowa ya san tauye sikeli da tauye mizani babban musiba ce musiba ce tsohuwa a tarihi daga cikin mutanen da suka sunanta ta a farkon tarihi akwai mutanen annabi shu'aib ubangiji ya ce wa ila madina sahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا من الميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم مقيم من tura annabi shu'aib zuwa ga birnin madina yace da mutane ku bauta dama ubangiji shi kadai ba ku da abin bauta sai shi kar ku tawaye mudu na awo kar ku tawaye su kar ku yi haka yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira zuwa Madina ya ce mutanen Madina sun fi kowa ma kudi wajen mutu da tikeli na aure ba su daina ba har sai da Allah ya saukar da wailul lil mutaffifin alladhina idza kalu ala an-nasi yastawqun wa idza kaluhum awwaluhum yusirun azaba ta tabbata akan masu tauye tikeli masu tauye mizani masu tauye abun awo waɗanda lokacin da suka je aunowa a wajen mutane sai su zama a cika musu yanzu je sayarwa su kuma sai su yi mawudi su tawaye abin awo din sun ba su san cewa za a tafi su a ranar tashin kiyawa a wani yini mai girma a gaban Allah ubangijin halittu ya mutu hisabu to banda tawaye su keli da mizani ma ya yan uwa alkushin kala kala tare da cewa manzon Allah ya ce man tabbata bale tabbata dukkan mu da ma alkushin baya cikin abu na uku manzo Allah ce walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u al-qudra min as-sama babu yanda za a yi mutane wato ainihin su hana zakkar dukiyoyin su ba sai an hana su ruwa daga sama sai an hana su ruwa daga sama malamai suka ce abin da yake nufi da hana ruwa karancin sa kowace shekara za a saukar da ruwa sai dai kuma zai karanci ko kuma a saukar da shi inda babu gonaki a yi a dajin Allah dan dabbobi su ya su rayu a kyale mutane cikin wahala ko kuma a saukar da ruwan da yawa amma Allah ya tsaye albarkar amfanin gona din wurin da ake yin dame saba'in idan to ba za a yi dame bakwai duk wani da daga cikin abin da zai faru idan mutane ba sa ba da rashin ba da zakka na nufin hana ta gaba daya na nufin mutum ya bayar da wani kaso ya hana wani kaso na nufin mutum ya bayar da ita ga waɗanda ba su cancanta ba duk wannan na cikin ma'anar rashin bayar da zakka abu na hudu walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasulih illa sallata Allah alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim bayan za a yi mutane su warware alƙawarin da ke tsakanin su da Allah da alƙawarin da ke tsakanin su da manzon Allah fa sai sai Allah ya daura abokanan adawa su akan abin da ake nufi da abokanan adawa ba akan abokanan adawa irin wanda muka yadawa kan ba ko turawa suka yadda mai hada su tsakanin a yau in wani yana dan ANPP ne wani na PDP to sai wanda yake wani dan adawa ne ba wannan ake nufi ba abin da ake nufi da dora abokin adawa a kan ka a daura kafiri wanda ba musulmi ba akan musulmi ya kwace wani sashi na abin da da a hannun su yake inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kwace lokaci a hannun mu sun kwace karfin tattalin arzikin kasa a hannun mu sun kwace ci gaban ilimin zamani a hannun mu sun ciyar da mu baya sun ciyar da sashin su da yankunan su gaba sun kyale mu mun dakile wannan ba dan komai ba sai dan mun warware alƙawarin Allah mun warware alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin Allah da ya dauka a kanmu shi ne mu bauta masa shi kadai kar mu hada shi da wani alƙawari da ke tsakanin mu da manzon Allah kuwa shine abinda Allah ya wajabta mana ne yin imani da shi da gaskata shi cikin duk labarin da ya kawo da ya masa da'a cikin dukkan dangin umarni da hannuwa daga dukkan abin da ya ja kunne sai a daina yi sannan mu yarda ba za mu bauta wa Allah ba sai akan tsarin koyarwa shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu so sama da yadda ake son da da iyaye da makwabta da dukkan wani abu so mu bibi dukkan sai shi akan zantar kowa mu bibi da hukuncin sa akan hukuncin kowa wannan shine alƙawarin da ke tsakanin mu da Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka warware wannan alƙawari duka alƙawarin Allah da naman dan Allah to Allah zai dora abokan adawa akan shine abin da muke gani a yau abokan adawa sun hau kawai sun kwace wurin zafi da abin da ke hannu wani al'amari ne gashi nan asali baya bukatar kafa dalili abu na biyar na karfi a cikin hadisin manzo Allah ce wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru fi ma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'dahum bainahum bayan da za a yi mutane su ke hukunci da abin da Allah ya saukar shugabannin su cikin hukunci da abin da Allah ya saukar wa ya takayyaru fi ma anzalallah cikin neman alkhairi cikin abin da Allah ya saukar su koma suna neman alheri cikin hukuncin da ba na Allah ba dokar da ba ta Allah ba su koma suna yawan mutane hukunci da dokar da ba ta Allah ba hukuncin da ba na Allah ba babu yadda za a yi mutane su yi haka illa ja'alan fahu ba a sahu bainahu ba sai Allah ya sa musibar su a tsakaninsu ka rika kwana kana tunanin ya za ka kama ne ya za ka kawo mace ka ya ya za ka cuce ya za ka mutu addanci in rinka kwana ina tunanin ya zan in cuce ka ya zan in gaba ka ya zan in gaba da kai Allah zai sanya musibar mu kusanto a tsakanin mu duk wanda ka ga yana ko dauka ko lauje ko majawajawa ko zarto ko mutsai fata to ba zai yi hakan bane ba dan ya soki ba yahude ko kirista ko wani mabiyan wani addini daban yana yi ne dan ya soki musulmi dan uwansa ya tsire musulmi dan uwansa ya cuci musulmi dan uwansa duk waɗanda ka don sun shiga mitin tun daga karfe biyu na dare har aka yi sallah asubahi suna mitin ba su tashi ba suna yi ne don su kulla su kullo wa wani musulmi ma kirkin da ba zai iya warware ba duk wanda ka ga hana idan sa barci ko waɗanda suka hana idan sa barci galibi za ka ga suna yi ne don su ci wani musulmi ɗan uwansu illa ja'ala Allahu ba'athahum bainahum sai Allah ya sanya musibar mutane a tsakanin su matukar ba za su yi aiki da dokokin Allah a tsakanin su ba matukar shugabanni ba za su yi aiki da dokar Allah ba ba za su yi aiki da dokokin da manzon Allah ya kawo duniya wannan shine sababin sababi na rabuwar al'umma da yadda saki zai yaki saki gaba da kiyayya su yadu a tsakanin yan al'umma daya kaga mutum yana da wani kulli a zuciyarsa game da musulmi dan uwansa irin kullin da ba a yi da shi game da kirista game da bayahude wanda Allah ya ce da kadanna akaddan nasu adawa kullin da amanu yahuda wanda kana aikata ba don komai ba sai don maslaha ta duniya sai don wata bukata ta rai mutum yana son dole sai bukata ya yan uwa musulmi mu kalli rayuwar mu yau da goben mu mu duba mu ga inda muke kangarewa Allah muke kangarewa manzon Allah mu duba mu ga nisan mu da jiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce babbar musiba ta dukkan wannan shine babban sababi na dukkan musibar da muke amma yaya za mu fitar da cikin matsalar ya kamata mu fara tunanin yaya za mu yaki fasadi a gidajenmu a kasuwanninmu a garuruwanmu a unguwanninmu kowa ya ci ƙasa a karan kansa kowa ya kalli kansa yi wa kansa hisabi su ka kuma masa hisabi ya gyara abin da ya lalace ta zama ni ba masumi bane kai ba masumi bane dukkanin ba masumi bane ba kowa ya shagalta da laifin kansa sannan ya kusa taimaka yan uwansa da jan hankalinsu yadda za su fita da cikin laifukan kawo wannan shine abin da ya zama wajibi akan mu yi ta hanyar haka ne musibin za su kau matsalolin za su warware alkhairi zai kame ko ina garuruka da mutanen da ke cikin garurukan gaba daya Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kazzabu fa asabnahu bima kanu yasbun inda ake mutanen da ke cikin alkaryu gaba daya za su yi imani za su tsare dokar Allah to da mun gode musu albarkatun sama da albarkatun ƙasa amma mutane sun kare ta manzanni da haka sai mu kama su da irin abin da suke ya ɗan uwa musulmi muna da sakaci dangane da amana shugabanni da mabiya da uya ta ba wani amana ta kai lafiya muna wulakanta ta ba maganin girman ta koki mata amana da ubangiji ta'ala ya cewa da sama da ƙasa da duwatsu ko ɗauka fa a bayyana an yi hamilna suka ce su ɗauke ta wa hamala halittar kan adam ya ce ya gani su ɗauka Allah sai innahu kana zaluman jahila sai dan adam yana da yawan zalunci yana da yawan jahilci saboda zaluncin sa da jahilcin sa ne yake daukan amana baya tunanin za a tambaye shi akan duk abin kiyama a ba shi kuma ya ci a ba shi kuma ya saba kuma ya tsaya baya jin kunyar Allah balla sana kunyar mutane ya tabbatar da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace mutuwa a yaki wajen yada kalmar Allah yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana yana kankare kowane irin zunubi sai fa amana duk wanda ya ci amana a gidansa tsakaninsa da iyalansa a kasuwa tsakaninsa da ubangidansa ko ubangidan tsakaninsa da yaransa ya ci amanan makwabcinsa ya ci amanan talakawansa a matsayin ka na dagacinsu ko hakiminsu ko sarkinsu ya ci amanar jama'ar da yake wa mulki shugaba na karamar hukuma ko gwamna ko kwamishina duk wanda ya ci amana to shi ba ake magana a kan ma'ana babu abin da zai warware maka amanan nan daidai da mutuwa a yaƙi don ɗaukar kalmar Allah na kankare kowane zunubi in ban da amana Abdullahi bin Mas'ud ya gaba cewa za a zo da bawa a ranar tashin kiyama ko da ya mutu a fagen yaki din sai a ce addi amana kawo amana mutane adadin kudaden mutane ke wurin ba kudin da kaiwa mutane su su sai bawa ya ce ai rabbi kai ba wutar da haɓar duniya ina zan biya amana da mutum ya duniya a yanzu ko babu duniyar alaƙa mutum wa yuqalu sai a ce da malaiku in faliku bihi ila alhawiya ku kama su ku fadi ta jahannama wa yunfaliku bihi ila alhawiya sai a je da shi wutar jahannama a tsaya da shi daga bakin gaba wa tumassalu lahu amanatuhu ka hay'atiha yawma tuqiat ilayhi sai a yi wa amanar da ya karba gangan ciki ya ganta ya shaida ta kamar ranar da ya karba a wurin da ya karba a lokacin da ya karba a gari da komai ga amanar ya tsufa da ya haka za a yi masa yawan duk da ilai fa ya raha ya kalle ta sai da ta fa ya arifuha ya gane cewa lalle ni ne da karɓi wannan amana ta makwabci na da na cinye ta aboki na da na cinye ta mata ta da na cinye da dukkan wani wanda ya bani amana da na cinye ta jama'a da nake wuce gwamnati da na cinye sai dan yaro ɗaya ne abokanai na banza sun ruɗe ne na ɗauka cewa daga duniya shikenan babu lahira sannan akwai wata dabara da mutum zai iya fita na ɗauka cewa istighfari da halala da aka ce in suka yi ɗari da safa ɗari da yamma sun warware matsalar amana wannan babu komai zai sai da amanar kamar ranar da ya kanta sai ake ji daga ɗauko ta kana a cikin wutar jahannama yace fa ya hawi fi asariha hatta yudrika sai ya surmiya cikin wutar jahannama har sai ya ji inda amanar take fa ya hamiluha ala mankibaihi ya dauke ta tsora akan allan gafadarsa hatta idza nazara ya kalli sama wajen fitowa idan ya kalli sama zanna annahu kharij ya dauka cewa zai iya fitowa daga cikin wuta sai ya zo bakin gaba kamar ya fito fitowa zallat amman bai sai ka kubuce daga hannun su sai koma karkashin kasa a cikin wutar jahannam sai a saki cewa koma ka dauko Abdullahi dan Mas'ud yake fa ya hawi fi asriha abadal abidina haka zai ta sumiyawa yana bin bayan amanar ya dauko ta koma ila abadal abidina ya zuwa lokacin da bai da gaskiya ثم قال سنا أصلا لما سؤولك الصلاة أمانة كنا صلى أمانة والوضوء أمانة كنا الولاء أمانة والوزن أمانة kun ga sikeli da awo da kuke da sikeli wajen saye ko sayarwa ko mudu ko duk abin wanda ake auna abu amana ce wal kailu amana mudu babba ko karami amana ce wa asiyawu adadaha marwacin hadisin da gare shi yake da wadansu ababai da dama da ya lissafawa ba zan iya rikewa ba wa ashaddu zalika wanda yafi kowanne girma cikin waɗannan alwada'i kayayyakin ajiya a ce kai ne so kifa na karamar hukuma so kifa na mulki a'a kai ne rumbun dukiya take hannunka kai ne kwamishinan ma'aikatar kuɗi kai ne babban akawunta na jiha a'a kai ne akawunta a local government ko ne masu tsara bota a local government ai duk wannan sune amana dukiya take hadisi alwada'i wanda ya fi kowanne tsarni shine amma kayan ajiya sannan za za marwacin wannan hadisi yace da naji wannan magana daga Abdullahi da Mas'ud sai na tafi wajen Bara ibn Azib yace ka ta abinda Abdullahi da Mas'ud yake faɗa daga yana samu wannan magana yace kaza yace kaza yace kaza sahabi ya faɗi magana ya je wajen sahabi dan wanda zai yi ya za a yi da bara ibn azumi da wannan magana sai ce sadaka ita wallahi yayi gaskiya abin da ya faɗa amma sami'ta Allah ya qul baka ji Allah da kansa yana cewa inna Allah ya aburukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah na umarnin ku amanonin da aka ba ku ku mayar zuwa ga masu su wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in kun tashi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci baka ji Allah ya ce haka ba ma'ana abincin da ya faɗa yana da abin da yake gaskata cikin nassoci na Qur'ani ko hadisi wannan ayar na cikin abin da ke gaskata Abdullahi da Mas'ud sai in uwa wannan shine halin da mutum zai samu kansa idan yadda amana ya ubangiji ka ba mu ikon dauke dukkan wata amana da kitan ya ubangiji ka hana mutum amana dukkan wanda ya danka amana a hannun ya ubangiji ka ba mu ikon tuba idan mun zanto masu cin amana ka ba mu ikon mu tuba mu yi dama mu mayar da abin da muka ci amanar din ka fitowa ta zo mana Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ya ubangiji ka taimaki dukkan masu taimakon musulunci ko da dukiyarsu ko da ilimin su ko da ikon su ko da mukamin su ko ta hanyar aikin su da ofisin su ya ubangiji waɗanda suke kawowa addinin musulunci da musulmai cikas ya ubangiji ka zuga su ya ubangiji ka kare mu daga sharrin su ya ubangiji ka kare mu daga makircin su ya ubangiji ka kare mu daga sharrin su wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum